الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعن العقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يوم جمعة شابي وقوة رمضان هجر مايكين الله عليه الصلاة والسلام دبو دايا دري هدو داربعين ديدي وان ديدي دي دي شابك وقوة بيار حيوة النبي إيسى عليه السلام shekara dubu biyu da sha tara mun dawo za mu ci gaba da karatu alkur'ani mai girma daga inda muka kwana jiya da fata Allah ya mana muwafaka a cikin farawar mu da gamawar mu dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akramuka Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم gaskiya ne بسم الله الرحمن الرحيم na'am تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا alhamdulillah har yanzu dai muna a cikin suratul furqan inda kafirai suke ta kafa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fatattun hujjoji cewa me zai hana ya ce an ce shi annabi ne ya rinka cin abinci ya rinka shiga kasuwa to me zai hana Allah ya bashi wata taska ko ya bashi wata gona wadda idan ya bashi wannan gonar zai zama cewa duk abubuwan da za a je nema shi ba zai nemi komai ba to shi Allah subhanahu wataala ya ce unzur kayfa darabu lakal amsal ya rasulullah kalli yanda suka buga maka misalai ko kai kaza ko kai kaza wai ku ne za su buga mu annabin Allah misalai Allah ya ce fadallu da ka sai suka bace daga misalin su ba su iya kawo misali ba fala yastati'una sabila ba za su iya hawa kan hanya ba wacce za su kawo hujjar da zaka soki dalilanka ko matsayinka ya rasulullah to shine Allah subhanahu wataala yake dan kun ga annabi na haka ban bashi wadata ba ko in bashi gonakai haka na so kuma shi ma in na ce zai bashi ba zai ce yana so ba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda gudun duniyar shi an roci hadisi daga aisha ta ce muna ganin jinjirin wata ya ɓace mu ƙara ganin wani ya ɓace mu ƙara ganin wani jinjirin wata kwana sittin ba a ɗora tukunya a gidan manzan Allah da ni a dawa abinci ba babu abin da za a dafa face illa banda kawai sai dai a samu dabino da ruwa a ci a kwanta in safiya ta yi an samu shi kenan ba a samu ba ya isa kuma shi yana ganin wannan rayuwa ita ce mai daidai wanda an rawaita hadisai da yawa manzo Allah sallallahu alaihi sallama bai ma taba cin surfaffa alkama ba alkama a kai ta a surfa tukun a niƙa bai taba ci ba ko manzo Allah bai taba ganin rago ko tunkiya kyafassa ba an gasa sai dai a ci sai dai samu dan wanda zai jewa baki an wuce kuma sai a kwanaki ba a samu wani ba saboda gudun duniyar shi to shine Allah subhanahu wataala yake cewa tabaraka tsarki ya girmama ga ubangiji alhairai sun yawaita ga Allah in sha'a idan Allah ya ga dama ja'ala laka khairan min zalika ya rasulullah sai Allah ya sanya maka abin da yafi duk abin da suka faɗa idan sun ce Allah subhanahu wataala ya baka wata kaska wadda za ka rinka diba kana kashewa in Allah ya ga dama sai ya baka jiya mun karanta hadisin zuwan mala'ika Ridwan ana wanda ya zo ma manzon Allah ne da mabudan arzikin ƙasa baki ɗaya amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi bai so abin da yake so yau ya ci abinci gobe da shi bai wani da yunwa abin da ya zaɓa ke wannan bai isa ba sai na Aisha ta nuna manzo Allah ya roƙa ai mai haka shi shi bai so da yake so ya rayu cikin miskinai ya mutu cikin muskinai Allah ya tada shi cikin muskinai saboda gudun duniyar shi alaihi salatu wassalam ce to da Allah ya ga dama da sai ya sanya maka abin da ya fi duk abin da suka faɗa annabin da bai kai ka ba ma annabi Sulaiman an mashi haka balle kai ka nema Allah ya sanya maka jannatin Allah ya baka wasu gonaki tajri min tahtiha al-anharu wanda koramu za su rinka gudana a cikin gonakin wa yaj'al laka qusura kuma Allah ya sanya maka gidaje manya manyan gidaje idan da larabci an ce kasuru ana nufin gida na dutse shine kasuru dan karami ko babu ko daki akai na dutse laraba suna ce mai kasuru amma mu mafi yawa ya fassara da shi a babban gida a da karamin gida da babba in dai na dutse ne to shine ake ce maka kasaru Allah ya ga damar ya sanya maka manya manyan ɗakuna na zamani ka rinka shiga kana kwana ubangijinka bai ga dama ba kuma kai ma baka so da haka ubangijinka haka ya so ya rayar da kai subhanahu wata'ala ya rayar da kai haka wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma zuwa ga Allah amma saboda tsananin babu silken shi na yaƙi ya kai ma wani ba yahude jingina ya an shi silken manzo Allah ya ba manzo Allah wasu ciyoyi na alkama sai ran da manzo Allah ya samu ya je ya maida mai ciyoyin shi na alkama ya an zo filfen shi har sai da manzo Allah ya wafati bai samu abin da zai biya ba kuma wannan bai isa ba alayhi salatu wassalam ya taɓa zuwa ya je wajen wani mutum ba yahudan ne shi ma da ya je wajen shi ya ce mai da Allah zo nake ka bani rancen ciyoyin alkama yace to yaushe zaka biya ni yace rana kaza kafin rana ta da kwana uku mutumin yace bari in kwatanta mutumin nan da ake cewa annabi ne wai shin annabin ne ko ba annabi bane kawai yazo ya iske manzo Allah a cikin sahabbai da ya tsallako kawai sai yace Muhammad ina alƙawali na na biyan bashi kan manzon Allah ya magana ya shakar annabi ya ci kwalan manzo Allah aka yi ta kici kici duk sahabin da ya yunkuro sai manzo Allah ya ce dakata idan aka ci kayan mutum yana da damar da zai magana aka samu da kyar aka bambara manzon Allah a hannun shi har ma ya zama mayafin manzo Allah ya yi mai shaida a wuya manzo Allah ya ce kai bawan Allah ka manta alƙawarin da muke da kai ne cewa wannan bashin sai ranar kaza zan biya ya ce a'a ni zuwa ne kawai a biya ni abuna don daga baya bayan na baka an ce taurin bashi gare ku kan ma lokacin ya zo ka ce kai baka da shi gwamnati a biya ni abuna in baka cinye baka ɗauko min maza Allah alaihi salamu ya murmushi sahabbai kowa na ci da baki sai na umar ya ɗauko takobi ya zo zai sare annabi ya ce kulka ka taɓa shi ya ce in kana da wata magana ka biya min bashin mana kuma kai mun faɗa in daina cin bashi shi kuma kai mai nasiha ka kai in ya zo neman biyan bashi ya rinka neman biyan bashi yanda ya kamata ka ji ba wai ai annabi faɗa ai makafiri mai mai mutunci nasiha Allah yanzu ka iske wani mutum ya zo ya shaƙe shehin kaya to annabin Allah fa an ci kwalashi alayhi salatu wassalam shi da aka kuyi mun faɗa in daina cin bashi na daina cin bashi shi kenan sai maza Allah ce to tunda mutumin nan ya zabura da ya san kayan shi yake to abin da ya kamace ku shine a cikin ku wane ne zai ranta mun waɗannan tiyoyin alkama shi a bashi abin shi bashi ya koma kan wannan randa na samu in biya shi sai na umar ya wasu labarin jin kawo mai har sai na umar ya tafi annabi ya kira shi ya ce to in wa za ka kawo biyan bashin ka karo da na tsoratar wadda kai mai da tsinin takobinka an kula ko idan tiya goma ake bin annabi to tun da ka tsoratar da shi ka biya tiya sha uku ko sha hudu annabi alaihi salam aka yi hakan aka biya mutumin kuma aka biya shi ya godiya ya tafi da ka ga rayuwar manzo Allah rayuwa ce wacce aka yi ta daga ta nan cikin kunci kuma haka ta tafi shi ya fi son haka dan me dan mu yake yi yanzu yanda mutane suka mai da imanin ka kuɗi darajar ka da mukamin ka kuɗi in baka da su kai aikin banza ne sai aka ce ai manzo Allah ma muloniya ne ya bar trillion kaza da Allah baka tunanin talaka za su rinka ranta ko su kashe kansu ai in mutum ma ya gaba da kudin herin a tayan to ko shi ba ma musulunci yake bane yanzu ma kana musulunci an ce annabin bai da komai ya aka kwashe ina ga annabin na da kudi to shi yasa dan manzo Allah ya sauƙaƙa mana rayuwar mu ya san irin wannan zamanin zai zo shi yasa ya zaɓi ya zauna a cikin talauci ya rayu a cikin talauci ya tashi a cikin talauci ya yadda da wannan can ma da mala'ika radwani ya zo mai ya ce ya rasulullah abinda fa Allah zai baka na wannan arzikin duniya ba zai rage ma daraja da arzikin lahira ba kamar fuffiken sauro annabi ya ce to a haɗa min da na lahira na gode a haɗa min da na lahira sallallahu alaihi wasallam to da Allah ya ga dama da sai ya mashi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daren da ya Isra'i sun je wani guri da mala'ika jibril sai aka kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙwarya guda uku da ƙwaryar nono da ƙwaryar giya da ƙwaryar zuma da aka aje gaban shi annabi alaihi salatu wassalam da yake ya san fassarar kawai sai ya dau nono ya kafa kai ya sha ya sha ya sha ya sha ya aji sai rage dan kaɗan sai jibril ya ce to ya rasulullahi ga zuma baka sha ba ga giya ya ce a'a nonon ya isa sai manzo Allah ya ƙara miƙa hannu zai ɗauki nonon sai jibril ya ce ai kudura Allah ta zartar iyaka abin da zaka sha kai da al'umma ka kenan wannan kuma za a je muku aljanna manzo Allah ya ce na zo a ce na shanye nonon nan ya zama cewa al'umma ta baki ɗaya sun tafi aljanna dan iya wannan nonon da ya sha to iya waɗanda za su shiga aljanna al'umma shi kenan da ya gano fassara he ne mai ɗauki nonon ya shan idan a ce duk al'umma shi yan aljanna ne sallallahu ta'ala a jibril ya ce a ai Allah haka ya kaddara sai ce ka ga da ka sha zuma can to da duniya ce ta duniya ce wallahi da duk al'umma ka yan duniya za su zama yace da ka sha giyan nan duk al'umma ka halaka za su yace shi yasa da ka zaɓi nono ka dace da sunnar ubangiji sallallahu ta'ala alaihi wasallam to da ka kullum manzo Allah yanda yake a wajen mu Allah ya gaya mana halin shi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina harisun alaikum me kwaɗayin rahama ne gare ku duk abin da ya san zai yi ko da shi zai cutu a abin in ya san in yayi shi mu za mu samu rahama sai ya yarda ya cuci dan yayi abu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da yawa ayyukan ibada an shayin haka manzo Allah na sanya abu amma sai ce ina jin tsoron ka in yi shi a farlanta mu al'umma ta wannan abun ya zama ko ba za su iya ba su shiga wuta he hakura da abu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa ja allaka qusura bal kazzabu bal kazzabu bisaa wa atadna liman kazzaba bisaa'ati sa'ira idza ra'atu فأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bal kazzabu bis sa'a ya rasulullah lamarin ba haka yake ba wa'innan kafiran wa'inda suke maka wa'innan maganganun me yasa kai ba mala'ika bane me yasa kake cin abinci me yasa kake shan abin sha me yasa ubangijinka bai baka wata taska ba me yasa bai baka gona ba Allah ya ce dan sun kareta ka ba wani abu ba bal kazzabu bis sa'a ai sun kareta da tashin alkiyama sun ce ba za a yi tashin alkiyama ba Allah subhanahu wataala ce ko duk wanda ya ce ba za a yi tashin alkiyama ba wa a'atanna liman kazzaba bis sa'ati sa'ira Allah ya ce mun tanaji wutar sa'ira ga duk wanda ya karaita tashin alkiyama duk wanda ya ce ba za a yi tashin kiyama ba to tanajin da Allah ya mai shine ya kai shi wutar sa'ira Allah ya kiyaye mu akwai wuta Allah ya tanaji wuta ce guda bakwai akwai jahannama irin su laza hawiya mariya sa'ira suna nan guda bakwai to wa'annan wutacen da Allah subhanahu wata'ala ya tanada guda bakwai kowace akwai irin bala'i da musibar da Allah ya tanadar mu masu laifi a cikinta sai ya zama ita wannan wutar sa'ira da Allah ya tanaje ta Allah ya gina mata ɗakuna ɗakuna ko gidaje guda ɗari uku a cikinta a kowane ɗaki guda ɗaya daga cikin ɗari ukun nan kowane ɗaki ɗaya yana da kala azaba ɗari uku cikin shi kala azaba ɗari uku ciki wannan kalolin azabar za ka iya iske wanda ke cikin ɗakin duk sakan guda ya an mai wannan kala azaba ɗari uku akwai macizai ciki akwai kunamu akwai maruruwa akwai sarƙoƙi akwai ƙuƙumi akwai kuma wata rijiya da ake ce mata jubbul khuzul a cikin ta take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ta'awwazu billahi min jubbul khuzul ku nemi tsari ga Allah daga rijiyar nan ta bakin ciki sahabbai suka ce ya rasulullah wa ma jibbul huzn wa sharijiya ce ta bakin ciki sai ce wadin fi jahannama ta ta'awwazu minhu jahannama kullu yawmin 70 marra yace wani kwami ne a wutar jahannama amma ita wutar jahannaman kanta tana neman tsari daga wannan kwarin kullun so 70 ita wutar jahannama kanta kullun sai ta roki Allah Allah ka kiyaye ni daga jibbul huzn Allah ka sai ta yi so 70 sai aka ce to wannan jibbul wuzunin me cikin shi sai aka ce ai ruwan ciwon yan aljanna ka san duk wanda ake ma'azaba ai zai rabo da ciwo ko ce to ruwan ciwon yan aljanna shine yake gangarwa ya shiga wannan rijiyar astaghfirullah ruwan ciwon yan wuta nake son in ce yau kuskuren baki ne ruwan ciwon yan wuta duk wanda ake ma'azaba zai rabuwa da ciwo to wannan ruwan ciwon nasu shi ne ke gangarowa shiga rijiyar nan da kuma ruwan ciwon farjojin mazinata suna da wani ciwo a wutar jahannama wanda wani ɗoyi ne zai rinka fita ta farjinsu namiji kuma ya rinka fita ta zakarin shi suke zuwa su je su shiga cikin wannan rijiyar to idan yan wuta suka ji kishi za su sha ruwa wannan dagwala shi ake ɗigowa ana ba to hatta kai ga ƴan wuta suna jin tsoron su ce suna jin kishi dan ka a ce bari a ɗebo jibbul husna a basu dan aka basu wan yastagi su mu gasu bima in kalmu yashul wujuh idan suka nemi taimako suka ce suna jin kishi a basu ruwa to za a ɗauko wannan ruwan daga cikin wannan dagwalan shi za a basu lokacin da aka ɗauko shi aka basu da sun fuskance shi fus naman fuskar su baki ɗaya zai yage shi gaske shine Allah ya ce yashul wujuh yana yage fuska kuma dole ya sun sha idan kuma suka sha shi duk zai nada ƴaƴan cikin su da komai nan take za su yi bayan gidan sai a kwashe su a zuba can kuma an jima in sun ce suna neman ruwa shi za a ƙara ɗebowa a basu wance wannan jubbul jubbul huzunin a cikin wutar sa'ira take Allah ya kiyaye mu Allah ka kiyaye mu daga wannan wuta baki daya dan alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa tanna liman kazzaba bis sa'ati sa'ira idza ra'atu min makanin ba'id Allah ce idan wutar sa'ira ko kuma sauran wutace baki daya idza ra'atuhum idan ita wutar ta ga kafirai masu karyatawa da tashin alkiyama min makanin ba'idin daga wani guri mai nisa sami ulaha ta gayyizan sai ka rinka jin wani gunji wazafira da wani ruri daga wutan nan tana son ta kama azzalimai idan aka zo a filin tashin alkiyama za ka ji Allah na ce mana ta kari ta mai yanzu minar gai kullum mawul iya fiya faujin سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال to manzo Allah ya ce za a zo da wutar jahannama idan aka zo da wutar jahannama a filin kiyama tana da kugiya da aka daura mata kamar ragama yanda kasa ana son ya mu doki linzami to wutar jahannama tana da linzami saba'in a kowane linzami guda ɗaya akwai mala'ika dubu saba'in yana riƙe da wannan linzamin kada jahannama ta kucce ta kama mutane da shi tun kafin a kai su cikin ta amma wani lokaci idan wutar jahannama ta yi wannan gunjin ta yi wannan karar duk sai ta zubar da mala'ikun nan sai zatin Allah ya mata tsawa za ta koma ta nan ba sai ka ji ana cewa ku zuhu fagulluhu thumma al-jahima salluhu thumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasliku idan aka zo aka kama kafir Allah ka kiyaye mu daga azaba Allah ka kiyaye mu daga azabarka in aka kama kafir yanda ka san ana daura huhun goro ko yanda ka san mata na irin kitsan nan nazari ko na roba da Allah ko wani gashi wanda wannan zaran bai taba to haka za a nada kafir sarka ce tsawanta saba'una zara'an kamu kamu saba'in wasu malaman suka ce a daga wannan hancin zuwa wannan hancin ne kamu saba'in haka za a kama kafiri a naɗe shi a ɗaure shi a naɗe shi sai a ɗauke a jefa shi akwai wanda manzo Allah ce idan aka jefa shi a cikin wutar jahannama sai ya shekara dubu saba'in bai isa gidan shi ba kuma cikin azaba yake tafiya shu sai ya shekara dubu saba'in zai isa gidan shi Allah subhanahu wata'ala ya ce to idan ita wannan wutar ta gansu daga guri mai nisa malaman tafsiri suka ce za ta gansu kamar daga tafiyar shekara ɗari ibn abbas ya ce a'a idan ta gansu daga tafiyar shekara ɗari biyar sami'ula ta gayyizan sai ka rinka jin wutan nan tana wani gunji wanda fira tana wani ruri na kuka tana son a bata ta kama a bata ta kama a bata ta kama kai har sai wutar jahannama idan ta yi gunji ta yi kuka manzo Allah ya ce babu wani mala'ika mai kusantaka ga Allah babu wani annabi mursali wanda idan ce wani kuka na ruri na ƙarshe wanda Allah zai take ta da zatin shi ya ce face ba mala'ikan da ba zai faɗi ba ya ce kalli manzo Allah ya ce kalli girman annabi Ibrahima ya ce wallahi sai annabi Ibrahima ya faɗi ya durƙusa kan gwiwoyin shi saboda tashi hankali ya ma daina neman ceton wani cewa yake ya rabbi la as'aluka illa nafsi Allah ba roƙonka kowa sai dai ni ka tsiratar da ni in ka tsiratar da ni duk abin da za a yi aiki Annabi Ibrahim ya manta da kowa amma wanda ke wadi Annabi Muhammad ka san dai shi yawwa ai ba shi ciki sallallahu alaihi wasallam yace to Annabi Ibrahim ma jasa la jisu ala rukbatai sai ya fadi akan guyoyin shi saboda jin ƙarar saboda jin ƙarar wutar jahannama Allah ka kiyaye mu Allah ka kiyaye mu Allah ka kiyaye mu Allah ya ce za a rinka jin wannan guwar rurin daga gare ta zafira da kuma kuka kawai abin da take so ya za a yi a ba ta dama ta kama azzalimai ta haɗe to a ce idan ta yi wannan kukan za a dinga tura mata كلما ولقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير جماعة غركي غركي za a rika tura mata da wanta an ce ku da annasu wani hijara ko a tura ta haɗi a tura ta haɗi da ta haɗi kan a gama musu wasu hisabi sai ta kama ya rabbi halmin mazid ya rabbi halmin mazid Allah akwai ƙami Allah ba a gama ba yanzu an tura mata wasu ta mutsutsuke su ta haɗiye su sai Allah yunwa nake ji akwai ƙari idan ana tura mata har sai ta kai ga annabawa ma suna tunanin wai ko ba wuta za a kai su ba annabawa ma saboda an tura dubu ɗari ta haɗe an tura dubu hamsin ta haɗe kuma ta zo ta buɗe baki ta ce a ƙaro manzo Allah ya ce fala tamtali'u hatta yaj'al Allahu qadamaihi fiha manzo Allah ya ce ba za ta shiga ba sai Allah ya bayyana da zatin shi cikin ta tukun za ta ce kad kad ya isa ya isa dan bata isa ta ji zatin Allah annabi Muhammadu ma bata isa da shi ba balle wani dan manzo Allah a ranar kiyama akwai inda za a kai wuta manzo Allah ya suna kalmar shahada ya je ya shiga ya fito da su manzo Allah ya ce za a kai wata wata tawaga to a cikin wannan tawagar idan aka kai wuta na murmutsewa amma sai a ji ta yi la'asar ta shiru har sai an kawo wani garke ana jiraya a zubo ba ta haɗi yau in can ba balle ta ce a karo su ubangiji ya ce ya wuta ya aka yi ne sai ya ubangiji ai akwai wani mutum ɗaya cikin waɗannan wanda akwai kalmar shahada a zuciyar shi shi yasa na kasa haɗiye su kalmar shahada kaɗai ce a zuciyar shi ya yi kalmar shahada ɗaya amma saboda wannan kalmar shahada ce na kasa haɗiye shi wannan Allah ya ne don jarraba don masu kalmar shahada za su shiga wuta a ɗan sansa masu su fito shikenan Allah subhanahu wataala sai ce wane ne sai a fito da shi yace to kai ya kai wuta bata haɗe yace wai sai to Allah kyautata zatona da kai kyautata zatona da kai ya ubangiji ni na kyautata zatona da kai cewa rahamarka ta yalwaci ko ba za ka yi min azaba ba to shi yasa da aka kai nutan ne na rinka tunanin kalmar shahada ta a zuciyata yace shi yasa ina ganin dan wannan ne wuta bata ci ni ba Allah ya ce to na kyautata ma zato a je a kai shi aljanna daga nawa a ci gaba da ramurmutsi masu saban Allah a dinga shigar da mutane wuta a dinga shigarwa Allah ka kiyaye mu wa idza ruku wa idza ulqu minha makanan bayyitan muqarranin da'aw hunalika surura na'am لا تدعوا اليوم سرورا واحدا ودعوا سرورا كثيرا Allah subhanahu wataala yace idan kuma aka kai ƴan wutan nan cikin wuta bayan gashi tana gunji tana kuka an zo an zuba mata to idan aka zuba mata masu laifi wai za ulqu minha makanan dayiqan Allah yace idan aka jefa minha daga cikin wutan nan aka jefa masu laifi makanan dayiqan a wani guri mai kunci gu ne a wuta gashi an kai yan wutan amma ga kunci a gun ga matsatsi ga azaba kamar yanzu misali ne a ce masallacin nan a zuba mutum dubu ɗari cikin shi a kulle ya kake tunani ko ba a buge su ba dai ai sa shi a jikinsu Allah ya ce to idan aka jefa mutane a wani guri mai mai kunci a cikin shi muqarranin kuma suna abubuwan ɗaurewa an kama hannu an sa a wuya an ɗaure an ɗauko ƙafa an kawo kafaɗa an ɗaure an ɗauko ƙafa an kawo kafaɗa an ɗaure kuma an sa sarƙa yadda ka san mata na kitso an naɗa mutum an jefa shi me zai iya yi to a nan gun da auhuna laka fubura sai ka ji kafirai suna ta kiran hallaka hallaka hallaka sun hallaka su kamar dai ana bugun mutu yana ya shiga uku ya lalace to su sun shiga tiriliyan ne Ni ba uku suka shiga ba yau ba iyaka shigar da suka yi sai ka ji suna cewa subura subura hallaka hallaka to an ce wannan kalmar ta subura din nan shedan zai fara faɗin ta a lahira idan aka zo aka tara ma shedan jama'ar shi aka tara duk ga sunan kowa tsirara sai Allah ya ce to ni ba azzalimi bane kun ga waɗanda zan kai aljanna sai da na lulluba muku tufafi na na rahama ko zan kai su aljanna to da haka kuma ba zan ku tsarara ba zan lulluba muku tufafin azaba ta in kai ku gidan wuta an samu sauki kenan to an ce wanda za a fara sanya mu wannan tufafin shine shedan domin shine shugaban kasa duk wata lalata shi yasa aka yi manzo Allah ce da an dago wannan riga aka dora mashi daidai girar shi an dora akai daidai gira kayan ma a fara bugun shi kawai zaka je yana cewa subura subura subura subura yanda abin yake kamar za a yi wata za a yi wata rigima ne ko sai wani ya zuga ku kuka je aka yi rashin mutunci sai aka kama ku aka yi ofishin yan sanda to ko tunka akai ku bayan kanta shi ana zagaya da ku yau kaji yana ihu yana kuka ya shiga uku to kuwa wanda ya sa ku ai kaga bala'i ya kai ne ko aji ana buke buke da shi yana ba mu yadda ba to ana ji yana ya shiga uku wayo ku yi hakuri to kai fa kai da ya sa to shedan da an kanga mai wannan rigar ta musiba ta zo daidai giran shi sai ga cewa tsugura tsugura hallaka hallaka kuma wannan abun ba zai sa ƴaƴan shi da mabiyan shi a fasa yi masu ba a daidai labul ɗinka na saban Allah daidai yadda za a sa maka ita to to shi Allah subhanahu wataala zai ce musu ko ko mala'iku za su ce musu la tad'ul yawma suburan wahida ai yau ba musiba ɗaya da halaka ɗaya za ku kira ba wad'u suburan kaseera ku kira halaka mai yawa ku da zaman lafiya kun yi ban kwana da shi a sanya musu wannan tufafin a je a dinga kai su masaukansu kamar yadda na faɗa ɗazu akwai wanda zai shekara dubu saba'in bai kai masaukin shi ba akwai masu laifi wanda za a aje su a jahannama wasu a laza wasu a hawiya wasu a sa'ira ga sunan dai to idan aka je manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce akwai mai laifin da idan an kai shi cikin wutar ba a wutar za a aje shi ba kadai a akwai akwatunan wuta a cikin akwati za a sa shi wannan akwatin cikin akwati wannan akwatin wani sai an sa shi cikin akwati akwati 70 ko manzo Allah yake yanda yake jin azaba akwatin da yake a ciki haka yake jin azaba akwati na farko wanda aka fara sa shi wani akwatin ku kuwa dan matso ne saboda masu ruwa wani akwatin za ka iska kawai macizai ne cikin shi wani akwatin kunamu ne cikin shi wani akwatin zakoki ne na wuta wani akwatin kurayen wuta ne gayi nan dai nau'o'in azaba daban-daban kuma idan wannan akwatin na macizan farko suna sararka to ba za su hana akwati biyu na kunamun farko ba su sare ka an tambaya Abdullahi dan Abbas a cikin at-tafsira aka ce mai to waya girman macizai yake na wuta yace ai girman macizan wuta yayi girman kasaitaccen rakuri aka ce to ya girman kunamun su yake yace girman kunamun su ya san kai girman wuyan rakuri sai aka ce mai to wai shi dan adam din ya za a yi da shi sai yace ai dan auta wanda yake raman mai mara kiba a cikin wuta shine wanda girman jikin shi za a kai kamar girman dutsen Uhud haka za a mai da mutum biyan da yake ganin shi dan busashe busashe don aka je a kumbura shi nan wajen kunamuna azaba su can wajen macizai na yi can wajen zakoki na yi kuma ga shi tsakiyar wuta wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a gida yana kuka sai sai na fatima radiyallahu anha da ita da sayyidina ali alaihi wassalam sai suka ce za su zo su da manzon Allah suna shigowa aka ce mun suna daki yana daki suka shiga sai suka iske manzon Allah na kuka har hawaye yana huda gemun shi yana daga Fatima ta canza fuska ta fashe da kuka ta ce habibi wa qawwata aini mallazi abka masoyina sanyin idona me yasa ka kuka yace ya Fatima lailatu usriyati ra'aytu nisa'an min ummati yu'azzabna bi anwa'il azaba yace yake Fatima yace daren da aka yi Isra'i da ni na ga wasu mata daga cikin al'umma ta ana masa nau'o'in azaba kala kala yace akwai matar da na gani a lokaci ɗaya ana mata azaba kala miliyan guda lokaci ɗaya duk suka yi an mata azaba kala miliyan guda ya ce akwai matar da na gani an mai da kanta kan jaki jikinta jikin alade kuma ana ɗanɗana mata azaba ya ce akwai matar da na gani an kama gashin kanta an sagale ta a sama wuta na shiga ta dubaranta tana fita ta bakinta ya ce akwai kuma wadda na gani an kama ƙafafuwanta an sagale ana yi mata allaunin azaba dubu sau dubu shi ne miliyan ya ce na ga wata mata an mai da kanta na jaki na ga wata mata an mai da kanta na kare wuta na shiga bakin manzo Allah ya dinga faɗa can ƙarshe hadisin manzo Allah ya tar da Fatima ta ji wannan ta tashi ta bugi ƙarfinta sai ya rasulullah wa'annan mata ne suka aikata ake musu wannan azaba manzo Allah ya ce cikin su akwai annamimai cikinsu akwai masu gaya ma mazansu maganan banza cikinsu akwai wanda ba su rika gashin kansu cikinsu akwai wa'inda idan sun yi janaba ba sa yin wankan janaba cikinsu akwai wanda in sun yi jinin al'ada ba sa yin wankan al'ada cikinsu akwai wanda ba sa rika tsiraicin su ya dinga faɗa kala kala wanda duk wannan abin da ya faɗa ba wanda matan zamanin mu suka ke kan da ka wuta shi yasa manzo Allah ke ce mana ittaqun nara walau bi shiqqi tamar manzo Allah ya ce wallahi ku nemi tsari a wajen Allah da wuta koda da ba da tsagin dabino ne ba ka da komai sai dabino raba shi bi kai buɗe baki da rabi ka ba da rabi sadaka da niyya Allah ya kiyaye ka daga wuta in ka bari ka shiga wuta wallahi ka shiga uku duk wanda ya shiga wuta yayi asara Allah ya kiyaye shi da haka haka za a kai la da yau masuburan wahida wa du usuburan kasira ku ta kiran azaba mai yawa mai yawa na'am قل ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون Mm.
كانت لهم جزاء ومصيرا Allah subhanahu wataala ya ce ya rasulullah wal ka gaya masu azalika khairun yanzu wannan abubuwan da muka faɗa na azaban nan da wutan nan yanzu shin shine yafi ga mai hankali am jannatul khuldi ko ko aljannan nan ta dawwama wanne yafi aljanna jannatul khuldi din nan Allah manzo Allah ya ce Allah ya taraji aljanna kuma a cikin aljannan nan wa ajjalaha ma la aynu ra'at wa la udhun sami'at wa la hatar ala qalbi bashar manzo Allah ya ce Allah ya taraji aljanna kuma a cikin aljannan nan ya taraji abincin daɗin da ido bai taɓa gani ba ya tanaji abincin daɗin da kunne bai taɓa jin labarin shi ba ya tanaji abincin daɗin da tunanin mai tunani ma bai taɓa yau tunanin shi ba ka san ba wanda ya fi talaka tunani talaka ba ba wanda ya fi shi tunanin jin daɗi da ka kwanta ba ka da koko wai ka fara sarke-sarke ina ma dai yanzu ina kwancen nan kawai sai in ji dangote ya mun sallama ko ya bani miliyan go ba ka talaka ake yi ba in ba ka da kokobo to duk tunaninka na jin daɗi ba za ka yi tunanin abin da Allah ya tana da aljanna ba kuma ita aljannan na abin da zai burge ka da ita idan aka zo aka yi hisabi aka gama daman daga zuwa kofa aljanna akwai tafkin alkausara inna a tsainakal kausar sai a ce to ku shiga ku yi wanka idan aka shiga cikin tafkin alkausara duk wanda ya yi wanka lokacin da kake wankan sai Allah ya ta nuna maka hotuna ya kake so ka zama wannan balaraben yi maka ko wannan ko wannan batura ko ko bakin ka kake so a wanka wanda ka nuna kawai a mai da kai haka A- an an dan ji daɗi ko wa'azi ya canza to da kayi haka sai a ce to aje a shiga aljanna idan aka shiga aljanna manzo Allah ya gaya mana talakan ƴan aljanna wanda shine talaka ya fi kowa talauci shine wanda shi wuta za a kai shi ya ce ya ubangiji zaman wutan na ya ishe shi a ɗauko shi shi ko waje ne a kawo shi Allah ya ce ku kai shi waje sai ya hango mutanen a tozan nan na arab wa Allah arabi wa jala ya arbu na kullum da simawa sai ce to Allah wa'incan su ba su wuta ba su aljanna ni kuma ina nan to Allah a haɗa ni da su mana da Allah ya ce ku kai shi ana kai shi bai a ce su duk a kwashe su a kai su aljanna sai ya ce a'a ya ubangiji kuma ni a wannan nan ni kadai to a kai ni bakin kofa aljanna in rinka ganin harkokin da ake Da Allah ya ce ku kai shi a kai shi ga muna ta hidima mu shiga nan a haka ne ko Allah kai mana haka shikenan sai ce to ya ubangiji yanzu kowa kowa na da gida gunna amma Allah ni ina bakin kofa rahamarka ta ji haka Allah ni ka shigar da ni in dai ka shigar da ni ma ina ganin mutane muna gaggaisawa ya isa sai aka yi shi in aka shigar da shi kamar ka ce sai a ajiye shi a filin filin fakin din motoci in aka ajiye shi nan ya ga abin da ya gani sai ce to ya ubangiji yanzu kowa na da gida kowa ya zo ya wuce ni nan ni Allah ban da gida ya ubangiji ni a samu ko wata yar baranda ce ai mun in aka yi mun ya isa sai Allah ya ce kai ka cika tambaya abinda za a yi mala'iku ku shiga da shi ku je ku ba shi fadin duniya ko goma ya ce ya ubangiji izgili kake mun yanzu taron bayin na hakuwa ya samu gida za a ban fadin duniya sai Allah ya ce ku je ku ba shi so ɗari sai a je a bashi faɗin duniya da jin daɗin duniya so ɗari wannan wa shine talakan yan aljanna shine kuta sa'atin a aljanna da Allah yanzu wanda ya bari aka yi wannan bikin bai nan bai asara ba kuma idan aka je aka shiga aljannan nan idan aka ba kowa gidan shi shigo na shigo shigo ku buɗa mai nan a ya shigo na shi ma ya shigo shigo an gane ko idan aka je aka shiga kowa aka ba shi gidan shi wasu suna jannata adani wasu suna jannatin firdausi wasu suna indiyu wasu suna ina ne gayi nan dai kowa na inda yake to ita mafificiya aljanna ita ce jannatul firdausi Allah ka ba mu ita amin manzo Allah ya ce idza fa'altumullah fas'aluhu al-firdaus anan al'arshin Allah take a nan manzan Allah yake a nan manya-manyan annabawa suke daman ai da ka shiga gida abinda za ka fara nema ina ruwa yake ina bayi yake abinda za ka fara nema kira to a cikin aljanna Allah ya ce mana akwai ƙoramu guda hudu matsalar jannatin lati idil muttaqun fiha anharun min ma'in akwai ƙoramu na ruwa wa an harin min asalin musaffa akwai ƙoramar zuma tatatta wa an harin min labanin lam yatagayyar ta'amu akwai ƙoramar nono wanda bai tsani wa an harin min khamr lazzatan lisharibin da kuma tafkin giya wanda kuma mai daɗin sha ba irin ta duniya ba to amma duk wannan wa manzo Allah ya ce da sai yan firdausu mun sha za su gangaro kasa insha Allah to in aka ba kowa wanda bai da mata a aljanna shine mutumin da ke da horil ini guda dubu saba'in wannan kamar ta zuru ne bai da mata kuma horil ini nan manzala ya gaya mana su ya ce wallahi da guda ɗaya za ta leko duniya ba a ƙara ganin duhu ila yawon kiyamati ta leko haka kawai ta koma yace da ɗaya za ta yi wakaki duniya ba za a ƙara jin wari ba kuma alayhi salamu ya ce da ɗaya za ta ɗaga maka hannunta haka za ka ga ga ƙashinta ga namanta ga jijiyarta ga ruwa na tafiya ga jini na tafiya ga ɓargo na tafiya saboda kyanta to an ce wa talaka za a ba shi saba'in talaka dubu saba'in talaka kuma jin an gama wannan idan ka tashi bukatar bari in sa kaya to ba ya irin mu bane ka ta rigima da tela a'a Allah ya tare da wata itaciya aljanna ita wannan itaciyar gidan kowa akwai reshen ta kawai da ka bukaci to yau kayan da nake so in sa ina so in sa farar shadda da bulin aiki da ka kaddara kawai sai ga wani dan akwati daga cikin iccen na yayo kasa sai ya bude da awanka da komai da ɗinkin ka dai kasa kuma in za ka shekara dubu da ita ba kullum ya dai ta rashin ƙara kyau to amma zuciya na son canji wani kuma ya kace to da wando zan sa ko jibi jallabiya ga to duk wanda ka nema kawai daga nan za ta wasu kuma wanda ka tuɓe ta tafi kenan abin al'abari ba za a ƙara maimaita ta ba in ka tashi yau bukata nake zan ci misali abin da ya damu kowa zan ci nama ko zan ci naman kaza to wannan naman kazar da zaka ci lokacin da ka kaddara sai kajin aljannar gwargwadon matsayin ka haka za su tahori su zo su kewaye ka wannan ta ce ma na je ƙoramar tasnim na yi kaza wannan ta ce na je ƙoramar kaza wacce dan Allah ka ci da nema Allah tasbihi miliyan kaza wanda ka kaddara zaka shi da ka miƙa mata hannu kawai ga ganta ga sassarta ko soyayyarta ko da ba sai dai shi kawai ba kashi shi yasa wa Abdullahi dan Abbas yace su yan aljanna ba su da hakuri aka ce aka mu galla ya ba hakuri yace to ai hakuri su za a yi wahala ake amfani da shi abinda fa Allah ya tare da kenan kuma wannan diye maka ne idan a wannan takuna ku ba shi takun shi tako mana to ka ji ko ka shigo ko ka ci ka taso mana nan zai zauna kusa da ni Allah ko nan ko nan ko nan ka zauna karatu da kake so ka shigo to ga ni kusa da kai gyara mai malaman ba to zauna nan an fahimta ko ina maganan eh ai mun gama da wannan a dai bakka bakin haka nan mu cigaba da bakka bakin to ba ga rufe da na karshe yau ina cewa duk wannan fa anan duniya zaka neme shi din nan duniya zaka nemi wannan kuma akwai wata girmamawa daga Allah duk ranar litinin Allah zai gayyaci yan aljanna baki daya yace yau yana gayyata shine mai shirye walima idan aka je aka taru kowa duk abin da kake so Allah ya tanada kuma wanda baka taba cin shi a gidanka ba bayan an gama sai kuma Allah ya ce to kowa ya gurin tsarabar da za a bashi ya da ita gida ka zo matarka ta zo ƴaƴanka kuma waldanin mukalladuna ne daman nan ka same su dan ɗanka ma aljanna shi ma gidan shi daban ko jinjiri ne gidan shi daban sai dai ya zo ko gaisa kai hidimar ka ya tashi ‘ya'yan da za a baka ‘ya'ya ne na lu'ulu'u da zinari kuma ba su ƙara girma irin yadda za su faranta ma ciki in ga shekara uku suna mun zakar shi ya ce to bari a kai su shekara biyar sai su ta zama shekara biyar yaran da kaga ji a kai su bakwai sai su ta zama waldanin mukalladu ne to idan aka je sai kowa ya gori abilaji Allah kaban kaza kaban kaza kaban kaza kaban in ma ka abin da abokin ke ce da kaza da kaza sai tunanin ka ya ƙara ya ce to zaka iske su a gida kowa ya an mai haka sai Allah ya ce to har yanzu dai akwai abin da baku roƙa ba shi to ai ya ubangiji mun roƙa yace ku tambayi malaman a tambayi malamai tunanin su ya ƙaru yace ku tambayi annabawa tunanin annabawa ya ƙaru sai Allah ya ce to ba na ba ku abin da yake wannan ba gaskiya ubangiji muna so sai ce to uhilla alaikum ridwani fala akhadu alaikum abada Allah ya ce na yadda da ku har abada ba zan ba zan fushi da ku ba wannan yafi aljannar daji bayan nan kuma sai Allah ya ce to tunda za a kai sai a ware mata daban a ware maza daban sai Allah ya ce to ku maza ga wata kyakkyawan mata na akwai mai karanta aljanna a ce babu yace to duk wanda ya kama ta tashi ce sai da ita kuma mata ga wani kyakkyawan saurayi nan duk wanda ke son mijinta ya zama haka ta kama shi nata ne hemi hemi to abin shi abin mijin da abin namijin ya ɓace abin matar ta ɓace da ka je gida kana son ka ba matar ka labari ashe ita ake bi ita ma in tana so ta ba mijinta labari ashe mijinta ne wasu matan ke bi za su kama kana nan gida kana alhamdulillah Allah ya sa ashe da gwamma da ba a kama ta ba in ka gama da wani yace ma wallahi ni ma gwamma da ba a kama ta ba ita ce alkirara to duk wannan fa Allah ya tanaje shi ne idan mun ji tsoron shi mun kiyaye iyakokin shi shi yasa duk inda zai magana sai ce innal ladzina amanu wa amilu to shi ake nema wajen mu in ba amalu salihati ba za mu samu wannan ba haka wajibi ne mu kyautata ayyukan mu wajibi ne mu kyautata ibadunmu wajibi ne mu ji tsoron Allah yanda aka faɗi wutaccen kaga kowa ya la'asa kuma aka faɗi aljannan nan kowa hankalin shi ya dawo to in kana son ka shiga aljannan nan ka bi Allah ka kiyaye iyakokin Allah ka ji tsoron Allah abinda ya ce ka yi ka yi abinda ya ce ka bari ka bari in kuma wutaccen kake so ka shiga kai ma Allah ta waye kai ma manzo Allah ta waye in suka ce ai gabas kai kudu kaga abin da zai auki Allah ka kiyaye mu Allah ka ba mu ikon shiga aljanna shine Allah ya ce azalika khairun wai wancan azaba ita ce ta ji am jannatul khuldi ko ko wannan aljannar da aka yi bayanin ta wanda kuma in an shiga za a dawwama allati wa idal muttaqun wacce Allah ya ma masu tsoron shi alƙawari Allah ya yi alƙawarin innal ladzina amanu wa amilus salihati كانت لهم جنات الفردوس نزلا نزلا daka ka'ida sai an ji tsoron Allah in an ji tsoron Allah to zai zama abin da za a samu kina kanan lahum jaza'an wannan aljanna za ta kasance ga masu tsoron Allah ita ce sakamako inda za su shiga wa masira kuma ita ce makomarsu Allah ya sa ita ce makomanmu lahum fiha لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا صدق الله العظيم saboda zikirin juma'a ko Allah subhanahu wataala ce lahum fiha ma yasha'un dukkan abinda ƴan aljanna suke nufin samu a cikin aljannan nan to suna da shi ba ka da abinda zaka nema aljanna a ce ka rasa je gidan wani ka aro mun babu da Allah duniya ko akwai wanda yasa a ce gidan shi akwai komai ko gidan shugaban kasa sai gaji ana ba kaza sai wata ranka jima sai ta dade Allah wance da wanda kuka yi dan wake ku aiko mana da shi mu shinkawa wannan ta ishe mu ku ban da aljanna a nan ba an taɓa yin wani gwamna ba an taɓa yin wani gwamna ko gwamna ne ko mataimakin gwamna ko ba abin da ke burge shi illa wanda ka je mai da kosai ko rogo saboda bai da inda zai ci su zai da ya zama in ya zo zai je wukiyan a kota mai kosai daman ka'ida ne an tsaye da mota ta sai mai kosai ya rinka ci a mota dan ya zo gida ba zai samu ba ka kai kuwa ga ne ka je ka ci ba to don haka da hun fiha ma ya sha'un duk abin da suke so aljanna akwai ko aran ashana baka zuwa gidan nan yanda gidan shi akwai gidanka akwai shi yasa ita aljanna ma ba a zuwa ziyara ka je gidan mutum to ai kakka ga abin da kai ba ka da shi kai kishi a sai dai ku gama a mahaɗa ku gama a mahaɗa ku yi abin da za ku yi ta gidan shi yana ganin ya fi ka jin ni'ima ka ta gidanka kana ganin ka fi shi jin ni'ima amma ba za ka gidan shi ba dan kakka je ka ga abin da Allah ya tanada mushi akwai wasu mata da Allah ke cewa khurun maqasuratin fil khiyam wannan khurun maqasuratin fil khiyam an ce wasu ƴan mata ne Allah ya tanada a cikin aljanna da ya tanaje su binni ne guda ɗaya ya nasu da ya binni guda ɗaya ya yi gida gida guda dubu saba'in a gidan nan dubu saba'in a kowane ɗaki guda ɗaya sai ya sanya hurul inin nan ta ɗakin farko ba ta kai kyanta biyu ba ta biyu ba ta kai ta uku ba ta uku ba ta kai haka suke to ta ɗakin ƙarshe na ɗakin nan na dubu saba'in a gida na dubu saba'in to ita ce horin makasuratin filkiyami duk ta ji wa'innan kyau to ko manzo Allah ya ce ina kauna a cikin al'umma ta za a raba su in kana ganin an baka wannan horin inin to akwai wanda ya fika wani tashi ta gida ta biyu wani nashi ta gida ta uku wani kuma na na ƙarshe ne to da haka mu yi ƙoƙari mu bi Allah duk abin da ake nema a aljanna mu same shi khalidin Allah ya ce kuma su masu dawwama zama ne a cikin aljanna ba wanda za a fita dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da za a ce mu yan aljanna ku yi ta zama a cikin aljanna adadin ƙwayar ƙasa manzo Allah ya ce to sai sun yi bakin ciki da ai ƙwayar ƙasa na da adadi wanda ta kare me za a ce fita akwai matsala dan mulkin duniya ma shekara hudu da an ce mutum ya hitaji yanda yake zama ko balle mulkin aljanna idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira a ce kuma yau ka tsare fita za ka yi ai ka ga wallahi sai dai a hidda kai da tsiya amma dai da arziki ba za ka fita ba khalidin da haka Allah ya ce ya yadda ba zai fushi ba ai ka zama har abada to wannan ya fi dadi Allah ya ce kana ala rabbika wa'dan wannan zama a aljanna da dawwama a aljanna ya zama alƙawali ne ga Allah mas'ulan wanda ma in bai yi ba za a tambaye shi shi ma'anar mas'ul Allah ba a tambaye shi la yas'al amma yaf'al wa hum yas'alun amma duk da haka zai zama cewa a aljanna Allah in aka gama hisabi Allah ya wajabta ma kanshi zai bayi za su ce in za bayi za su iya tambaya Allah to Allah ka ce za ka yi mu aljanna ina aljanna to kafin su tambaya ma ya kai subhanahu wataala dan cika alƙawarin shi to alhamdulillah ina ganin ya kamata mu kwana saboda zikirin juma'a da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladan wanda muka yi kuskure kuma Allah ka gafarta Allah ka ba mu albarka alqur'ani Allah ka sa alqur'ani ya ce mu Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da ayyukan mu alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa sallam wa ballagha rasulullah wal karim alhamdulillah akwai tambaya wa alaikum salam wa rahmatullah amin na'am na'am na'am idan mutum makocin masallaci ne to matan ya halatta matan da ke cikin gida su rinka jin sallah ana yi kuma in sun yi da za su samu ladan jam'i yauwa shi kuma abin da aka yi so gare shi kai ya rinka sallah a cikin gida ko da yake jin komai daga masallacin to ya rinka fitowa yana shiga sahu ana sallah da shi ya fi lada alhamdulillah wa alaikum salam
Malam, mutum ne tafiya.
Na'am.
Sai ya wani gari haka.
na'am To dai dai sai yin da ya sauka. Sai kasance akwai nisa tsakanin shi da masallaci.
na'am Ko dai ne sauka irin barjik kan hauku da akwai jama'a dawa.
Eh.
Amma yawanci mata sun jira.
Eh.
To ko yanzu gidan fasfek ɗin yi ba haka.
Mm.
Shin duk ya yin da matar biyu kwanar zuwa Mm.
matar da mata ne da matar wani.
Mm.
Ko mai gidan matar da biyu ne.
Mm.
Kullum da irin da kan kasa gaba ɗaya.
shi ya halatta ya halatta dan kayi tafiya ka je wani gida babu liman a takaice kai ka zama liman ka rinka musu limanci ya halatta kai ka rinka raka akabi in kasar kake in ka sallame su cika biyu in kuma cika cikawa ta cikawa ce ku sallar ku tare babu ne insha Allah wa alaikum salam amin wai aka ce in ana ruwan sama ba a karatun alkur'ani da gaske ne wallahi ni ma ban sani ba ban sani ba ban taɓa jin an haɗi ba wala to ba an san ba me kake cewa na'am gaskiya ne wani malami ke tambaya mutum ne ya je sallar juma'a sai ya iske an yi raka'a ɗaya to idan ya tashi shi raka'a ɗaya zai ciko ko uku zai ciko a tun da ya samu wannan raka'a ɗaya shi ma ɗaya zai ciko shi ma ya samu juma'a da dai bai samu ko ɗaya bane to a zahar zai raka'a huɗu. ka fahimta me ake cewa
ayoyi guda biyu nake mun karin bayani na'am na halittar Allah na farko yana cewa ma kanin mutum da ba a hari Na'am.
da na'am kuma yana biyu kuma Allah kuma na cewa ah, annabi a wala bi mu'mina min anfusihim Eh.
wa azwa da kuma umma na'am na ga tana ce ma kanin Muhammad a ba a hari eh da kuma nan na ga an ce wa umma wa azwa da umma ummahatuhum na'am so abin da ke aukuwa shi wancan ma kana Muhammadin aba ahadin min rijalikum sai an koma sababin nuzulin ayar dalilin saukar ayar an zakin sa Zaid dan Harisa ko wanda ya zama bawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya mai da shi da to daga baya kuma annabi ya neman mai auren Zainab da ya neman mai auren Zainab kuma Allah ya ce ya saki Zainab ya sake ta kuma Allah ya ce annabi ya aure ta to sai munafikai suka dinga magana shikenan ya auri mashar dan shi sai Allah ke zai wanke annabi zai ce annabi ba uban kowa bane daga cikin ku. to amma yana da yaya ga sai ina Abdullah ga sai ina Kasim kuma ba baban su bane to wannan aba ahadin yana nufin waccan magana ne wannan kenan nan kuma annabi aula bil mu'minin wa azwajuhu ummahatuh annabi aula shine yafi cancanta girmamawa da bada mutunci da daraja min anfusin fiye da kawunan mutane ku ba annabi daraja fiye da kanku ku ba shi kima fiye da kanku ku daraja shi fiye da shi to tunda yana da wannan kima wa azwajuhu matan shi kuma ummahatuhum iyayen masu imani ne dan haka annabi ba zai mutu ba wani ya auri matar shi innaka shi shi ba a ce ubanku bane a ya fi ku muhimmanci matan shi kuma sun zama iyayenku ba za ku aure su ba duk abin da za ku yi ma iyayenku dole ku yi masu an fahimta shine bambancin abu shi yasa sai da Umar Allah ya kara mishi yadda lokacin da ya zama halifa sai ta ne zuwa kwanuka guda ta duk abin da aka samu ka yaba kowa sai ya zuba a wannan kwanonin ya ce a je a kai ma matan manzon Allah da an magana ya ce a kai ma iyayenmu kafin a ba 'ya'ya an fahimta to amma duk da haka saboda adalci irin nashi sai yana iya duk guda takwas ya cika kwano nan ya fara kai musu sai daga baya can an manta sai ya zuba rabin kwano ya ce a kai ma yashi hafsat matan manzo Allah ce amma yashi ce to sai ya ba sauran da an magana ya ce ke ni na haife ki amma uwata ce wayancan ko ban haife su ba radiyallahu anhu wa alaikum salam mutum zai yi zafi ana
hutubar juma a da ya kamata mutum ana kutubar juma'a yana wani wargi ba ko wani lazu abin da ya kamata in ana kutubar juma'a ka tsaya ka saurara ka ji abin da liman yake faɗi yawwa Allah ya mana muwafaqa Allah ya biya dukan bukatun mu Allah ya dare mu Allah ya dare ayyukan mu abubuwan da suka ɓaci Allah ya gyara mana kawai da ila ga uku uku abubuwan da suka damu hasan na Allah kai mana maganin su. dan albarkun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ila ga mu'min da shi ta Thank you.